qala sallallahu alaihi wa sallama kina ya karanta da mu a wannan hadisin cewa mu bude idan mu ka bude idanka sosai kan wanda zai baka shawara ka tsaya sosai da abin da za ka yi ka sa Allah a gaba ka nemi dacewarsa da muwafakarsa in kai haka Allah ba zai taɓa taɓar da kai ba an gane wannan ba wai ba za ka nemi shawara ba ka nemi shawara amma ko wasu abubuwan da Allah ake ba za su kyau Allah menene Allah gashi muna baka zabi jagoranci lamarin ka shi kenan sai ga Allah subhanahu wataala ya shiga cikin lamarin ka rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito shi wasu da cikin malaman hadisai kuma sun rawaito wannan hadisi hadisi na gaba za mu je shi a gaba yana farawa da kaman haka shine hadisi na 374 yana farawa da kaman haka hadathna Umar bin Isma'il bin Mujahid مجالد بن مجالد بن سعيد قال حدثنا أبي عن بيان بن بشير بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل أحرق دما في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغدو في إصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إلا ورق ورق الشجر والحبلى حتى تقرحت أجداؤنا وإن أهلنا ليدعو كما تدعو الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يعذرني في الدين لقد خبت وخسرت إذ إذا وضل أملي رواه الترمذي وانا حديث ما فارا وانا كمان هكا مالا الترمذي يجي شوى مالا مينا ميسونا عمر بن إسماعيل شيني يكرن تدني وانا كراتن shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin babansa shi ma ya samu karatun ne daga wurin bayan dini bishir shi ma bishir din nan ya samu karatun ne bayan kai ya samu wannan karatun ne daga wurin kai bin abi hazin kai bin abi hazin ne ke cewa samitu sa'ad bin abi waqas naji sa'ad bin abi waqas yana cewa sa'ad bin abi waqas din nan cikakken sunansa shine malik bin ahyab bin Abdulmunaz bin Zuhra al-Qurashi az-Zuhri ɗaya ne daga cikin wanda Allah subhanahu wa ɗaya daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu bishara da kyauta da gidan aljanna ma'ana kana kana da aljanna an baka kyautar gidan aljanna wanda aka mu bishara da gidan aljanna wanda ake faɗa ahad ahan asharatul mubashirin bil janna ko to yana daga cikin wannan bawan Allah sannan kuma yana ɗaya daga cikin mutane guda shida da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa su a matsayin shura ashabu shura wanda ake yin shawara da su ka gane ko a gari za ka iya samun mutane miliyan ɗaya ko fiye da haka amma za ka zaɓi wasu ne kawai ke ko wanda suna za zama abokanan shawara su a matsayin ka na shugaba ke za mu yi kaza za mu yi kaza ne shawarar sa kowa ba ma sai ka tara su ɗaya ba kowa ka ji ne shawarar shi shi kenan kawai sai ka zartar da abin da kake ganin za ka zartar to maza Allah ma yana da irin wa'annan mutanen wani da su ake yin shawara wani zaman a zauna a tare a tattauna mitin kenan ko yanzu zamu ce mitin kenan wani zaman ba mitin wani a daidai ko ne menene ra'ayin kan kaza haka manzon Allah yake ai za ka iya tunawa kamar tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kan wa'annan mutanen da aka kamo a yakin Badar ko ai manzon Allah ya yi neman shawarwari sai sai na abubakar menene shawararka me fahimtanka kan wayannan mutanen da aka mu yanzu su ne wanda suka kwace mu mutane na dukiyansu da ƴaƴansu da ko da gidajensu a gari na makka yanzu ga su Allah ya kama mana su yanzu a nan yakin badar ne me za mu sai na abubakar ya bada yana wa aka zo kan sayyid na Umar ko ce menene shawaranta kan wayan nan da yawan zala ni kawai shawara na kawai a fiffin da kansu kawai fiffin da kansu kawai tun da sun riga sun mana ta'addanci da a fiffin ne a sassare su kawai wanzu Allah a gama da su to mun ji naka shawara kai kuma sai na Usman da yiri naka shawara sai na Usman yace to shi shawaran shi shine kaza da kaza sai na Usman kai kuma menene shawaranka sai na Usman yace to ina ganin su ba da fanta kawai suka fara fansa shi kenan an gama tunda yanzu muna neman abin da za mu taimaka mai kasan mu kuma mu yi karfi yanzu tunda ai yakin farko kenan a wannan yakin musulmai su ɗari uku da sha uku ne mutum ɗaya ne yake da doki sauran suna da gora ne gora ne a hannunsu kai har yawan wa'anda suke da kwari da baka sai da aka kirga gaba ɗaya masu kwari da baka ai ba su kai hamsin ba banda Allah waye zai yi wannan ba banda Allah ba wanda zai yi wannan ku wayannan mutanen kuma da za a yi faɗa da su ba sun kai su dubu ɗaya da ɗari wani abu su kawai wayannan suke kan dawakai sun saba'in ne daga farayin kajira wayannan suke kan raƙuma sun kai su ɗari sai za ka iya da wayannan to amma da ke Allah ne ba sai Allah kuma ya ba su nasara to da ke sai wayannan su ganin cewa ai su ba da falsa sai musulmai su sai dawakai su sai kayan yaki yanzu sai a ƙara ganin za ka zo kana yaki da gora ne ai ba zai an gane irin wani abubuwan ko domin musulmi a lokacin ba sun fito da niyyar yaki ba sun fito da niyyar karɓar wannan dukiyar nasu ne da aka kwace wanda ake kasuwanci da yake ba ma Allah ya ba su nasara shi ke haka ce to shi ke ne yanzu an yarda a ba da fansa din sai ga aya Allah ya saukar wahayi cewa ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسلم في الأرض ai bai kamata a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wasu kamammin yaki ba kawai ai maganin to amma tun da dai manzon Allah ya riga ya tafi akan cewa shawaran da mutane suka bayar a karɓar fansar shikenan a karɓar fansar hakan ya yi daidai manzon Allah amma ni Allah ni na so a ce duk mun kashe maji ne sai an gaba da amma tun da manzon Allah an ba ta shawara ne ka karɓar shawara shikenan to maza Allah yana da masu shawara yanzu ka gan su an ce wannan sa'ad bin abi waqas din yana daga cikin ashabu shura su shida an gani ko sanan wannan sa'ad bin abi waqas din yana daga cikin bayin Allah wanda da sanyin addu'a Allah yake ansawa ba sai ka je ka dawo ba gobe ina Allah ka mata malam kana mustajabu du'a da yayi addu'a Allah yake ansawa an gani ko to yana da abubuwa da dama wanda aka yi muwafaka da shi kawai da ya ce ai kaza ko zama za lafi to shi ke na ai ba sai an tsaya wani tunai yana da cikin masu bada shawarwari an gani ko to shi wannan bawan Allah da ake kira da suna sa'ad bin abi wa kafin yake cewa inni la awwalu rajulin rajulun ahraqa daman fi sabilillah yace ni dinnan ni ne mutum na farko wanda ya fara zubar da jini akan ɗaukar kalmar Allah a cikin addinin musulunci ni ne mutum farko yaya abin ya faru imamu tirmidhi ya kawo mana ya ce da musulmai suna yin sallah a boye a boye ne ko ba haka bane kowa ya karanta wannan musulmai suna yin sallah a boye a boye Allah cikin ikonsa tunda musulmai suna yin sallah a boye a boye to yanzu za a gyara sai na Umar ya riga ya musulunta wannan sa'ad bin abi waqas din sun boye suna yin sallah lokacin kawai sai ga wanda ba musulmai ba sun kawo musu attack sun kawo musu farmaki ake cewa da Hausa sai dole yanzu a dan samu sabani ko ko da aka karo aka kawo mu farmaki za ku kokarin kare kanku tun ai ba ku shirya ba ku kuna ibadan ku ne kawai idan aka kawo musu farmaki sai aka fara aka sa sai kokarin kare kanku shi da shi wannan sa'ad bin abi waqas nan sai ya dauko linzami ake cewa ya abin nan da ake sawa rakumi shi ne linzami ko ba shi bane sun je ai linzami ne wanda ake sawa ba sai ya dauko shi kawai ya rarumo tunda ba makami kafin a makare musulmai ba tsagari ya rarumo kawai igiyar linzami to ba cikin dabba bane kaga akwai karfan kenan da ya gulla shi haka kawai sai kan sai ya kwada ɗaya daga cikin musulmai sai gini ta sai suka tarwa sai mala to yace ni na farko wannan na fara zubar da jini kan dawo kalmar Allah a cikin addinin musulunci yace wa inni la awwalu wa inni la awwalu rajulin rama bi sahmin fi sabilillah yace ni din nan ni ne mutum na farko wanda ya fara harba kibiya da dawo kalmar Allah لقد رأيت لقد رأيت لقد رأيت عضو في الأصابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتني إلا نا جن الشموس mutane da ba su wuce goma sha biyu ba shi ake kira ukba ka gani ko aha ra'aytuni laqad ra'aytuni abu fi fil usabatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam usaba shine mutanen daga daya zuwa goma sha biyu ka kalla kalman a kisan annabi yusuf da annabi da yan wa annabi yusuf ne cewa wa nahnu usba inna abana la fi dalalin qalu ya abana ma laka la ta'manna yusuf wa inna lahu la hafizun arsilhu ma'ana gadan yarsa wa yala wa inna lahu la nafi قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب ونحن عصبة. ko ko wani abu makamancin haka to kalmar usba shine daga daya zuwa goma sha biyu a cikin ko to yace na ganni a cikin wa'annan sahabban manzon Allah da ba mu wuce goma sha biyu ba muna yaki na dawo kalmar Allah matsalan fa ma na aqulu illa waraka shajari wal hubla babu abin da muke ci a wannan wurin a wannan lokacin sai ganyen itatuwa ganyen bishiya kawai sai ka tsinko ganyen da bai ja malam kawai da ka tsinko kawai malam kawai sai ka abu a bakin ka ka tattauna ka tattauna shi ne abincin ka yadda ka ga mutane yanzu suna cin latas lafiya lafiya lago ko ba ana ga ba ka cin latas dai a ba wai ana ci ba ka ci na ci yawwa ka gani lafiya lafiya ne ka gani ko ko lansir ko alayyahu to su wa'annan bayan Allah haka suke tsinko ganyen bishiya su lunguma a bakin su tauna su ci kamar yadda muke cin latas ko kabeji ko wa'annan ganyayyakin ne ya ce wal ubla ko ko abin da yake mabubuya kasa ne masu bawo kamar irin su gyada ko wani abu ne wanda za ka iya fara shi biyu shi ake kira da salamci hubla ko irin wa'annan abubuwa kuma ka samu ko su ne za mu ci shine ma'anan wannan yake cewa ma na ku illa waraka shajari wal sunna ba abin da muke yi ganyen bishiya yanzu da ni kai an ce mu ci ganyen da bishiya za mu ci ba za mu ci ba in aka ce mu ci ganyen mangwaro za mu ci ba za mu ci ba balan na ganyen gwaiba wanda an san ma magani ne amma ba za mu ci ba yawa wanda ya yi kariya ga shi ka san ganyen gwaiban ma magani ne amma an ce ka ce ba za ka ci ba a matsayin abinci to ya ce haka nan mu muke ci a zamanin nan hatta ta karra har ashjaquna har sai da bakin mu ya koma kuraje sun tafi so saboda ganyen ba na ci ba ne saboda haka lalura sai ya kama mu kuraje sun tafi so a cikin lebe na leban shi haka da sama haka da shi da sauran sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun ci abin da yake ba shi ake ci ba shi ne yake ba mu labari yanzu ya ce wa inna ahadana la ya dau kama da dau shata wal ba'i ya ce ɗaya daga cikin saboda wannan laluran mutane ma suka zamanto suna ɗan ɗan guda mu da muka dawo cikin ya zaba an gama yaƙi ba zai ka zauna ta dan wurin da ake da yaƙi kuma yanzu ina za ka yi za ka dawo cikin ƴan uwanka to yanzu wayannan bayan Allah sun dawo cikin ƴan uwansu sai ka ga mutane ana kyaman su saboda wannan lalura kurajen nan da ya fi fito a cikin leban su suna tsoron kada su sha abu su ma su sha wannan cutar ya kama ya ce yadda kaga ana yin watsi da dabba in cuta ya kama ta ku taba gani ba idan kuraje ko wani cuta ya kama dabba sai a fitar da ita daga cikin garke ko sai ta zama to a waje su kuma sauran suna cikin wannan shingen ga wata dabba a waje duk dabban da ka gani a waje alamar suna da lalura ne kamar masu kiwon kaji yanzu da zarar ka ga wani ɗan tsako ko wata kaza an ware ta a gefe to alamar ba ta da lafiya ne yawa an yi an yi isolation ɗinta ma'ana kada ka samu wa'incan sauran kajin da ke cikin wannan lalura ko kamar masu kiwon kifi Allah ya ƙara lafiya idan kifin ka ya ɗan jiji ciwo mala idan ka bar shi a cikin ruwan su sauran kifayen me za su mai sai su cinye shi nama yanzu to zaman lafiyar ka da wannan kifin ba ka so ka yanka ko ba ka so ka ci ko ta biyar sai ka cire shi daban ka sace a wani roban daban har ya ƙara warkewa sannan a dawo da shi to yake haka mu ma fa aka yi mana kai dan wa mu gode ma Allah ba duk wannan hali da ake ciki na matsan nan ba mu kai da cin ganyen bishiya ba to Allah alhamdulillah sai ka wai ga sahabban annabi ne wai ta sahabban annabi ne suke cin ganyen bishiya Allah ya ce mana yace har wa asbahat wa asbahat banu asdi ya'zuruni fi dini har sai da ya zamanto wasu mutane da ake kiransu suna banu sa'ad suka zamanto suna yi min kamar izgilanci a kan ibada saboda yanzu bai da ƙarfi da lafiya kakkiya da zai iya tsayawa a sallah sai suka koma suna da izgilanci sannan ma ba ya iya ka gan shi ko ka gan saboda gani yanzu babu lafiya ka je ka ci abin da baki ake ci a gani ko me kun ya kara maka lafiya sai ka gon ko cikin malam ko ba ta rina ba sai ke cikin da na ga in ma ya tsaya haka kenan akwai ganyen da idan ka je sun tsinka hannun cikin ka to wayannan bayan Allah haka suka sa kansu kawai addinin ake wa hidima ba wai duniya ba to yace suka zo suka abin da ina har sai da ya zama to ina cewa laqad kintu wa kafirtu idan wa dalla amal yace ka hakika dai kam na je na wurga kaina cikin asara na lalata ayyuka na yanzu ga shi ma sallah ma bana iya tsayawa da ita da kyau a shi wannan bawan Allah bai san cewa wannan abin ma da aka yi ba wani jarabawa ne a to yanzu ba ga shi jarabawan ba ba yana daga cikin wanda aka ba su kyautan aljanna ba tun kafin su mutu akwai abin da ya kai wannan dadi ne kai fa yanzu garanti ne ka san aljanna za ka yi ko ba ka maza Allah ya gaya masa ba abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna haka aka ta lissafo su har aka zo kai shi aka ce sa'ad bin abi waqas fil janna labari ya kare ba da ba ya sake sallan ne kuna shiga aljanna ne mala me yasa ake azumi kuna shiga aljanna to yanzu an baka garanti daga bakin da baya kare an ce aljannan nan zaka shige ta abu da ake jira kawai ka mutu to me zai ne me yasa saboda wahalar da suka sha ni a baya shi addinin nan shi abinda manzon Allah yake so ko mi kankanta an ka masa hidima to za a saka maka da aljanna ne haka manzon Allah ba mu karanta a baya ba wani wanda ya tsuguna manzon Allah ya taka bayansa manzon Allah ya ce an baka kyautan aljanna wannan taka bayan da aka yi naka tsugunna waye manzon Allah zai tashi jiki ya yi rauni wannan bawan Allah ne tsugunna haka manzon Allah ya taka bayan shi manzon Allah sai ya tsaya manzon Allah ya ce wajabat aljanna ta tabbata kan wannan bawan Allah an ba shi wannan aljanna rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito mana wannan hadisan imam bukhari ya rawaito wannan hadisan an yi masa take da suna falalan sa'ad bin abi waqas an gane ko hadisi na gaba hadisi na ɗari uku da saba'in da biyar hadisin yana farawa da kamar haka imamu tirmidhi yake cewa haddathna muhammad bin bashar قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العلوي قال سمعت خالد بن أمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب خطبة في غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأبنى بلاد العدن فعقبل حتى إذا فعقبل حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكيدان هذا الكيدان فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لساجئ سبعة مع رسول صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تكرهت أشداقنا فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستكرههم وستجربون الأمراء بعد rawa tirmidhi wannan hadisin shi na shi ne wancan hadisin da muka karanto ne yana farawa da kamar haka malam tirmidhi da yake cewa malami na mai suna Muhammad bin Bashar shi ne ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya sami shi daga wurin Safwan bin Isa Safwan bin Isa aka ce a zuhuri mutumin Basra ne aka ce amintacce ne Imam Zahabi ya faɗa haka a kansa ya rasu a shekara ɗari biyu na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manya manyan malamai sun yi karatu a wurinsa Allah ya saka masa alheri shi ma yake cewa حدثنا محمد بن عمرو بن عيسى نشي ناي وانا كراتن نا سامي دغور محمد بن عمرو بن عيسى ابو نعامة العدم wannan bawan Allah Imam Zabi yake cewa shi ma amintacce ne yana daga cikin kategori na malaman hadisi tabaka na bakwai tabaka manyan manyan malamai shi ma sun yi karatu a wurinsa yake cewa na ji Khalid bin Umayr wa Suwaisan Abar Raqal dukkanin sun ce sayyidina Umar bin Khattab ya aiki utba bin gazwan ya ce da su in tsali an tawaban ma'ak da kai da waɗanda suke tare da kai kutai har idan kun je ƙarshen garin larabawa daura da garin adamawa waɗanda ba larabawa ba su ake ce ma adamawa ke turawa adamawa ne dan farisa adamawa ne mu ma hausawa adamawa ne an gane ko a takaice dai duk wanda ba balarabe ba shi ake cewa adami an gani ko ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa irin wannan kalma a cikin alqur'ani mai girma yake cewa walau walau ja'alnahu qur'anan ajamiyan laqalu laula fusilat ayatu ajamiyyun wa arabi ko to duk wanda ba balarabe ba ba adami ko irin wannan tsarin ne Hausawa suka dauka duk wanda ba Bahaushe ba sai suke mai ne na'am yare eh sai kabila ya so sai sai mai kabila an gani ko bayan su ma kabila ne ka gani ko to irin wannan abin ne hausawa suke yi su ma Allah ya ji mana mun ci Allah ya ji mana an gani ko fadwar nan da nan umarni ne sahabin annabi ya bada kuma khalifa ne a wannan lokacin ko da su kama hanya ko in ka tafi abu har suka zo wani wuri da ake kiransa suna almirbati wannan wurin almirbati yana nan a cikin garin basra an gani ko asalin wurin wuri ne wanda ake tattaure raguma kamar kana da daguma sai ka yi kamfin din su a wurin ka tare su ka musu shinge a zauna a wannan wurin asalin wani mirbatin abin da ake kira shi ne wasu malamai suka ce daga baya da musulunci ya yi karfi wannan mirbatin sai aka zama da shi kasuwa an gani ko sai aka zama da wani mene kasuwa to haka ne sai suka da suka zo ta suka zo suka samu wannan wurin da ake suna ake kiran da suna al-kazzani wannan alkazan din wuri ne wanda yake da rairayi an san rairayi an san rairayi ko to rairayi ne wurin sai kuma Allah ya ma wurin albarka rairayin sai ya zama to ba ordinary kasa bane fararen duwatsu ne a wurin kaga ya nuna mene kenan ya nuna special stones ne ko irin precious stones ke tsawar da turanci precious stones ba precious stones ba amma duka haka ne precious stones kaga suna daraja ce sai suka ce to wannan wurin da yake me ya sunan wurin nan aka ce ai har yanzu kuna wannan gari da ake kiran da suna basra ne jijeji jidas ne nan wurin suka ce faqalu ma hada aka ce musu ayan basra ne nan wurin fasaru duk ta kara gaba hatta baragu jibala jisai fadin har ka zo daidai wani wuri wanda akwai wata karamar gada faqalu sai suka ce wannan wurin ba sai aka ce nan wannan tsakanin wannan gadan inda kaga ba ruwa kuke nan ya raba ko dan inda ba ruwa da shan to nan shine karshen garin larabawa tsallake ruwan nan shine garin wane garin ajamawa ne sai suka ce to nan wurin sai na umar yake nufi nan wurin za mu tsaya kenan nan ne muke da aiki na yada addinin musulmi shi ne sakon da ake maka nufi ai ba za ta kawai sabai su kama yawo ko su je su ga gari ba ko su dawo ko zai yi sai nan wurin za mu tsaya imamu tirmidhi Allah ya saka musu da alheri sai ya kawo mana abin da aka tura su sai ya ce wannan wurin da suka je ai an tura su ne domin su kare indiyawa da kawo ma larabawa hari ba yanzu muka bara masa bin abi waka sun je wannan yakin to a kissan yakin ne za ki tsara karanta mana cewa an tura su ne su je wannan iyakan ta yadda indiyawa ba za su shigo ta farisa ba ba za su shigo ta farisa su shigo yankin larabawa su yaka musulmi ba a ku sojojin musulunci ku je wurin an gani ko to shine abin da imamu imamu tirmidhi Allah ya saka masa da alheri yake kiyan ai amartumun nuzula wal iqama hifzan li ardi farisa min khuruj al hind bi qital al arab hadin go Allah ya ce mai yace fa nazal fa zakar al hadith da dole yace suka sauka a wannan wurin wanda har aka kawo fiskan abin da ya faru a wurin na yaki da aka yi wanda har sai da ya kai sabon manzon Allah suna cin gajen bishiya ai ga shi ma yanzu zai gaya mana yace kala فقال عتبة سي عتبة بن غزوان يجي سوا لقد رأيتني وإني لتابع السبعة ما رسول الله عليه وسلم ni din nan na ga kaina a matsayin na bakwai a cikin addinin musulunci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a lokacin babu wasu musulmai sai mu bakwai ana ganin wannan sarkin ko sai mu bakwai kawai a cikin addinin musulunci an gani ko yace malana fa'amun illa waraka shadadi ba mu da wani abinci sai ganyen bishiya kawai malam jamilu za ka tsango kawai kai tafi ka sha ruwa a gode ma Allah ci gaba da aikin musulunci kuma ba taba cewa mu yau ma zai kashe mu ba ko wannan ba abinci da muka saba ci bane ba za mu ci ba an gane shi addinin musulunci ana aiki ne kawai yadda ka tsinci kanka kawai aiki daga baya zai zama tarihi yanzu ba ga ya zama tarihi ba ai sai zai zama tarihi kawai kai ne jajirce yi ma addinin ka hidima ko bayan baka Allah ba zai kashe sunanta ba da tarihin ka ba ko shekaran jiya nake karantawa a rubutun da wani malami dan dan dan masani yake cewa ba fir'auna ya ya sa an kakkace wayannan mutanen mutanen nan matsafa da suka yi sujjada ga annabi Musa ba yake to sai da Allah subhanahu wata'ala ya dawomar da sunayensu yace an rubuta wayannan mutanen da aka kashe yace ai su bakwai ne su bakwai nan sai da aka sa sunayensu a garuruwa kamar yanzu misali sai ka ce kamar kaduna sai a ce sunan ɗaya daga cikin wancan mutanen ne kano sai a ce ɗaya daga cikin sunan wancan mutanen ne jigawa sai a ce ɗaya daga cikin sunan mutanen ne yace har yanzu in ka duba wal ina zaka ga nayi share din karatun malamin yana nan ba na share din abu haka kawai duk abin da ka ga nayi share din shi ka kwantar da hankalin ka kai karatu za ka ga wani abu ne a wurin sosai ina na san yanzu friends ya san riga sun fita ina da friends wurin dubu biyar ne haka abinda babu a dubu biyar ba yawa to ba zan iya shiga karɓar request ɗin mutane ba amma za ka yi ganin word ina ne ban kulle ba za ka ga word duk abin da ya shi za ka gani ka bi shi yana nan ban cire shi ba yana nan za ka gani har da sunayen su yana nan a wurin to shi Allah haka yake in kai masa hidima sai ya dawo mada ambatanka amma in ka tsaya kana son wani haka shi kenan sai a gama da an gani ko yace ma na tawamun illa ko illa ne ne wara mushkilari babu wani ne abinci a sai babu wani abinci da muke ci ganyen bishiya har sai da bakin mu yayi wannan kurajen nan yace falsakaitu burdan burdan sai na tsinci kallama sai na tsinci wani mayabi la ilaha illallah kenan ma babu mayafi suke rufa tun aka ce yanzu aka tsinta mayafi ka kalli yadda wannan garin yake haka ake kwana mana sauro ya ci na ci mana kunami ga su nan macizai ga su nan to boda ba su ce maka me za ka gani a boda an ba irin wayannan abubuwan ba su zagi ne su menene su za su rika ta kewayawa an kayi bacci ba ba kai sa ba wani ya zo ya tsura kafanka yake falsafar su ko da sai na tsinci wani mayafi da yake gina da sosai ya ce ka san su ha bai ni wa bai na sa'ad sai na raba wannan mayafin da ni da sa'ad muna da mayafin ma sai aka raba shi ya sa'ad kai ma dan dan rufe wani wuri wanda suke ganin za ka dan tsira ni ma dan rufe wani wuri haka yace ka san su bai ni wa bai na sa'ad sai na raba wannan mayafin tsakanin ni da sa'ad bin abi waqas wanda muka fara karanta hadisin sa yace fa ba minna to yanzu an gama labari ya kare yanzu wannan utba bin gazwan din yanzu zai ba mu labarin halin da yake shi yanzu yace fa ma minna min ulaika sab'a babu ɗaya daga cikin mu daga cikin wayannan mutane guda bakwai din nan illa wa huwa amiru mafsul min al-amsar fate sai yanzu ya zamanto gwamna a ɗaya daga cikin garuruwan da yake kowane ɗaya daga cikin mutanen nan guda bakwai da aka tura su wannan ƙauyen ko wannan bodar kowane ɗaya daga cikin su yanzu an ba shi shugabanci kai ne je ka kai ne gwamna a wuri kaza kalla kalmar da aka yi amfani illa wa huwa amir masar min al amsar fashe sai da ya zamanto shugaba ko gwamna a ɗaya daga cikin garuruwan nan da ake da su karkashin kulawar musulunci da ya kawo wannan haƙuri da jajircewa karka taɓa tunanin za ka sa aikin alheri a gaba yanzu ka ce yau kake so gari ban shi shi aikin alheri akan kwantar da hankali ne kawai cewa dai muna yi ko dai mu mu kai ƙarshen shi ko yaran mu ko jikokin mu ko tattafafin nan su ƙara sai haka yake na muku misali jami'a ke bi waye asasa na Ahmad Bello an gama ta har yanzu ba a gama ta ba har yanzu ana nan ana gine-gine ne kenan ƴaƴan saddauna ma ba su gama ba jikokin shi ma ba za su gama ta ba kuma filin ya tun daga nan Kaduna har zuwa Kuntuwa ba duk filin jami'a ne kuma duk gini ake so a yi wannan wurin kana ganin za su iya har ta tafa kunne to haka aikin alheri ake yin sa yi wanda za ka iya ka bari wasu zo su ma su kama su ma su yi su gar wasu haka aikin alheri haka ake yi da shi ya ce to babu ɗaya daga cikin mutanen nan guda bakwai da muka je can wancan bonan malam wai banda kan musulunci ma wa zai wannan a ce ka je ka je ka tsaya inda za a kawo yaki ko ku bakwai wanda wata ƙasa ce indiya wanda lokacin suna bautan gumaka ne mana in za su yaki da mutane bakwai za su ala dubbai za su zo muku da shi in bakwai kuma za a muku je kuma an gama da ku amma karfin imani da tawakkalin da Allah yasa suka fafata har suka yi nasara wanda Allah ya rage wannan to da ka dan wani ka sa ranka in kana tare da Allah ba za ka taɓa yin asara Allah ya ce mana Allah ya ce mana shi ne yake cewa wannan hadisin Imam Tirmidhi ya ruwaito mana shi an gane ko Imam Tirmidhi ya ruwaito shi kamar yadda sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ɗaya da sauran malaman hadisi su ma sun ruwaito shi hadisi na gaba wani da kai shi za mu tsaya yana farawa da kamar haka shi ma yana nuna mana girman musulunci wala yace hadisi na 376 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن اسلم ابو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اخفت بالله وما يخاف احد ولقد اوذيت بالله وما يؤذي احد ولقد أتيت علي ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه جئت بذلك صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله حديثنا هنا فارا ولا كمان حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن إمام الترمذي مالا من اسمه عبد الله بن عبد الرحمن shi ne ya karanta da ni wannan karatu shi ma ya samu daga wurin wani malami da ake kiransa da suna Rawu bin Aslam Rawu bin Aslam Al-Bahri Imam Ibn Abi yake cewa yana da rauni an gani ko duk da raunin sa amma yana daga cikin tabaka ta takwas na ilimin hadisi ka gani ko ba wasa bane ne Abu Hatim Al-Bakri shi ma ya ce ya samu wannan karatun daga wurin Hammar bin Salma shi ma ya samu wannan karatun daga wurin hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna anas anas bin malik kala yake cewa shi anas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce laqad ukhiftu billah hijinin da kuke gani to ba na jin tsoron kowa ba na jin tsoron komai sai Allah an gani ko ba na jin tsoron kowa ba na jin tsoron komai sai Allah wa ma ya kwafu ahadu wanda shi Allah nan ko ba ya jin tsoron kowa shi ma to Allah tsoron wa zai ji sai ya kashe babanka idan kake yin hakuri ya kashe mamanka in kake yin hakuri ya kashe babban yaranka in ka ki cewa alhamdulillah sai gobe sai ya sa gidan kai kama da wuta sai ga mutum an ce ya akai da wannan to mun gode Allah ne to mun gode yanzu ne ka zo wurin shi Allah da abin da yayi godiya ce mai Allah mun gode amma an ka ce wai zaka ja da shi to sai ya kawo maka jarabawa wanda sai da kanka sai sai ka miƙa wuya to wallahi da Allah to mutumin da Allah ya kashe baban shi yake hakuri kafin ai kwana bakwai ya ƙara kashe maman shi kafin ai kwana bakwai ya ƙara kashe babban yaron shi kafin ai kwana bakwai gidan shi ya kama da gobara kai ɗanwa wannan wannan bawan Allah na yin gode ma Allah ya shiga uku domin abun Allah ba zai tsinda shi a wurin ba rumfan shi ma sai Allah ya ce wuta da shi can ni zai ja da ni zai ja saboda haka ba a ja da Allah da abin da kaga Allah ya maka ka bi kariya insha Allah mun gode Allah ka sa mu shi jarabawa shi ne abin da Allah yake nema kawai ba wani abu ka nuna ma Allah cewa kai eh bawan shi ne shi ne ke da iko da kai ba shi ba kai ke da iko da shi ba shi lallaban Allah ake Allah yi mana kaza Allah muna ko Allah dan kudin nan ne Allah muna so Allah kana da kuɗin nan ba abin da zaka yi da shi Allah ka ba mu sai Allah ce yawwa ba wannan ya san ni ne ke da shi ba ba shi miliyan ɗari ya fara tabawa mu gani Allah wannan ko da Allah ya ce a baka miliyan ɗari a gaya zaka fara tukun nan wannan so mutum ne nan da nan wannan sai ga mutum ya fara mutuwa eh kadan eh akwai wani mutum ne na shi ma Allah ya mai shi kuskure ya samu ana ce masa garba makaka ma'aikacin tattar tv wannan gidan tibin nan nan yake aiki malam garban nan zai da wani addu'a sai iya rika ce ma Allah wani Allah ko ɗan ne Allah ka bani Allah ko ɗan ne Allah ka bani cikin arzikinka wallahi kawai sai Allah ya ansa addu'an shi sai Allah ya wurgo mai wasu kuɗi mal aka buɗe mai hanyar samu ya je maka ya kai maman shi maka ya sai gida ya sai moto a cikin wannan kuɗin wanda da casual yana rike musu kamera ne dubu shida ake biyan shi dubu shida ake biyan shi a wata lokacin da kuɗin suka zo idan garba ya ganka magada sai ya ce maka wani gari ka ji Allah ko daga na ce mai dadis daga na ce mai dadis kawai kawai ya ban wani ka ji Allah ko sai da yake ban zai bai domin Allah kadai ya san yawan kuɗin mutumin da za ka ga ya biya ma kai shi maka ya biya ma maman shi ya sai gida ya sai moto ba karaman kuɗi ba ne a dai mutumin da ake biyan shi albashi naira dubu shida kafin su tashi daga nan su tashi daga nan wurin sun koma kafin sashi ya yake aiki a wurin ya samu wannan kudin kana dan zai fito da aikin daukan jami'a ne a bayan shi dubu shi ai sai yi kamar zai zauce malam saboda kudin mutumin da ya saba ganin kudi haka ba malam sai dubu shi da karshen wata karshen wannan ba ka sani sai an yi daga dubu sai ga wannan uban kudin ya zo shi ne nake ga nake cewa ya yi kuskure da lokacin da zai yi addu'a kar ya ce ma Allah ɗin an gani ku kar ka ce ma Allah ɗin Allah ka kwararo masu yawa masu albarka wanda ba za su halakar da mu ba shi ne nan ya abin da za a yi maka ya wuce wannan ka gani ku ya abin da Allah zai yi masa sai ya wuce wannan ɗan istin da yake gani is auren Allah wasa ne is auren Allah ba wasa ba ne Allah ya ce to wannan ne bari mu nuna masa aka ba shi duk wanda ya san gidan ciwo ko ya san wani ma'aikaci tambaya wane ne girman magaga sani magaga shi ne sunan shi sani magaga tambaya wane ne yaya yake yanzu malam ya tsallake daga aluwa ce kai ka kai malam Allah ya fi mana Allah ya fi mana to shi ne yake faɗa cewa wa ma ya khawf ahad Allah baya tsoron kowa arziki da buwaya nashi walillahi al'izzatu wa rasulihi wa lil ka gani ko manzon Allah ya tabbata cewa wala qad ujitu billah ni din nan da kuke gani na annabin Allah to an cutar da ni saboda na rike Allah dan wannan ka sa kwalwanka ba za ka taba cewa za ka yi aikin Allah ba tare da an cutar da kai ba wani zai maka sharri ya bata ka wani zai maka kasafi ya bata ka wani zai je ma ya sa a kore ka a wurin aikin ka ba irin makirci da kai da ba za ka gani ba in je har za ka rike Allah amma in za ka rike shedan shi kenan kawai zai zama ba ruwan kowa ma da kai amma in za ka rike Allah to za ka ga jarabawa kala kala to za ku kara shiryawa ku kara shiryawa in dai Allah za ku rike za ku ga jarabawa kala kala wani jarabawan ma daga cikin gidan ku za ka shi wani daga wurin matanka wani daga wurin ɗanka da zai jawo maka kallon tsayamala kana zaune a shawarar kawai daga yan sanda sun zo me ya faru a ya wurin da dutse ya fita ga wani wannan motar kamri 2020 sabuwar motar kenan da ake yayi malam naira miliyan goma sha bakwai ya daga kawai ya wurgo dutse ya fita gilashin motar na baya kana zaune a ofis a shagon ko sai ga yan sanda sun zo da yaranka yaranka ya fita gilashin sai na zaka fara sai na zaka fara ka gani ko saboda haka haka jarabawa zai zo maka in za ka rike Allah kai dai ka rike Allah ka yadda kuma za ka Allah ai sai Allah ya kawo maka komai cikin sauki da ma ya gaya maka aya cikin sauki bakara wa nablu annakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwal wal anfus was thamarat wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mutum Allah yake cewa ni tun da kuke gani annabin Allah an cutar da ni saboda na rike Allah wa ma yufi ahli shi kuma Allah nan baya cutar da kowa duk abin da kaga ya same ka na kai ta kai to ba Allah bane kai ne ka jawo ma kanka sai Allah ya ce to shikenan tunda aikin da kai ka jawo ma kanka ko bar abinka da aikin ka duk wani mugun abu da kaga ya samu mutum Allah ya ce ba ni bane kai ne ka jawo shi da ka jawo shi sai mutum kan maka Allah ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da kaga kyakkyawa ne ya same Allah ya ce daga wuri na ne wa ma asabaka min sayyi'ati duk wani mummuna da kaga ya same ka Allah ya ce fa min nafsi daga wurin ka ne to da kayan wana mu tsaya sosai mu gyara sai kyawawa su rika zuwa mana daga wurin Allah in muka ci gyarawa sai Allah ya bar mu da wa'annan kurakuran namu sai su zo su ta tasiri akan mu ne ta shan wahala Allah mu tuba Allah ya yafe mu manzon Allah ya ci gaba da cewa walaqad atay ko walaqad atat alayya salatuna min bayna min bayni laylatin wa yawmin yace akalla tsakanin dare da rana mutane talatin suke zuwa wurina neman abinci wannan zai zo ya ce manzon Allah kaza wannan ya zo ya ce manzon Allah kaza in akwai a ɗigo a bashi domin ka'idar manzon Allah ba taɓa tambayar shi abu bari ce babu kuna ganin da wannan bai ko ba a taba cewa manzon Allah ka zai ta babu in ji akwai ko za ke gauna sai a tuna da ko maka dawa cikin masallaci ne ko ba dake juma'a cikin masallaci ne kaza manzo Allah ce dan saurara ka dan sai manzo Allah shi dake ka dauka da shi da babu banda nan wa zai kana ganin masu kudin za su yi wannan da kawo kawo masa ko ba shi tsaya da ko dubu goma a baka wani ya zo a ya kai ma da kudi uku za ka iya to wannan ake sai annan muhammadu sai shi yake akalla mutane talatin tsakanin dare da rana kowa zai bukata yake bari kuma ku ji wani abu wa mali wal bilal yace da ni da bilal ba mu da kowane abinci a ɗaki wanda wata halitta mai hanta za ta ci to yaya abin yake kawai wannan abin daga wurin Allah ne wayannan masu zuwa ne ma dan kawai cikin taskan Allah ake ibo a baya amma ya faɗa ya ce ni je kam ni na san babu amma kuma ina da ran ko maka sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai wanda annabi wazai wannan shi ya san babu amma da ka zo a ce babu ba a yi ya za a zo maka da kuma ka bata wannan ne yake nuna mana karfin imaninka da yaddanka da annabinka ko yaddanka da Allahnka shine Allah zai riga yi maka wa kasbu dan waya kar suna mana wani aya yace Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda zai dogara da Allah to Allah ya ce ni na san maka da mutanen duniya gaba ɗaya za su taru su juya maka baya don su cutar da kai Allah ya ce ba abin da za su iya yi maka duka kumfa ne kumfa ne zai kasa ba shi lokaci zai kasa ya ce da kuma mutanen duniya gaba ɗaya za su taru sai sun zama da kai mai kuɗi Allah ya ce wallahi in na gana wa rashi ba mai kuɗin yanzu misali a Najeriya ba ana cewa mu miliyan ɗari biyu ba ne ko kowane ɗan Najeriya ya zai ba ka kyautar naira goma ka ce naira goma goma so miliyan ɗari biyu karamin kuɗi ne Allah ya ce in ban ga dama ta zaman to mai arziki zai ce wallahi wannan kudin ba abin da zai maka sai zaman to kamar a ɗauke ka a kai ka bakin ruwa a baka allura a ce tsoma allurar nan da ka tsoma abin da ka zaro shine kudin zai yi maka ba abin da zai maka Allah mun tuba Allah ka yafe mu yan wana abin da za mu iya ɗauka kenan a cikin karatunmu na yau abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana innahu wali zalika wal qadiru alayhi liman maula wa liman nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh idan akwai mai tambaya daya biyu da Allah sai ya yi sai mu ansa in babu kuma za mu haƙura mu yi sallah saboda ake hujurori yau da yawa wa alaikum assalam wa rahmatullah hanyoyin bacci shi hadisi in ka tsaya kalla ba sai za a fara salati annabi ba an gane wannan an ce mutum zai karanta yana da cikin sa'awuzati mutum zai karanta farar da nafi amma a matsayin ka na mai hankali abin da ake so a gare ka duk addu'an da za ka yi kowace ilimi ka fara shi ne ban Allah da salati ga annabi sannan ka shigar da bukatunka saboda wancan hadisin da ka hada cewa da manzon Allah yake cewa da addu'an da aka yi ba a yi ni salati ba addu'an nan ba a karba saboda kana san Allah ya kare ka kai ma sai ka shigar kawai ba sai ko ina ta ce maka sai kai kaza sai kai kaza sai kai kaza in dai ka karanta wancan hadisi to a ko ina zaka yi aiki da shi ko wa alaikum assalam wallahi za ka yi mana kariya ne ai kariya ne ma'anarsa wallahu ya asu muka minan nas Allah zai kare ka daga cutarwa mutane ai na daga cikin addu'o'in da za ka yi ta yi kullum da duk wanda yake sauraron wannan karatun kana son Allah ya kare ka daga cutarwa mutane daga makircin su wallahu ya asu muka minan nas kai ta yi ba adadi in ma kana son alaji za ka iya neman adadin ai ba wani abu ne boye za ka neman adadin in ma baka san adadin da za ka yi ba malam kai ɗari uku da sha uku yawan gurfanai kawai kai sani Allah zai kare ka duk wani shaidanci da mutane za su ta kullowa a kanka sai da Allah ya kare ka saboda haka Allah ya gaya mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan aya da ko wasu sahabbai suna kwana kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai suna gadin manzon Allah manzon Allah ya fito da daddare ya ce kai kowa ya tafi gidan shi kowa ya tafi gidan shi ce lafiya ce Allah ya saukar min da aya cikin daren nan ya ce wallahu ya kullu ka minan nas Allah zai kare ka daga cutarwar mutane to za ka tabbata shi daga nan kowa ya kama gaban shi wannan ayar da kake gani ita ce dalilin da ya sa wata baturiya ta musulunta wannan ayar wanda dalilin kai muna karantawa kullum mutu ita da suka wata mutum ya ta musulunta ta ce idan wannan annabin zai iya wa mutane karya to ba zai ba kai karya ba har ya fito ya zai ce wa masu gadi ku tafi Allah na zai kare ni ta ce lalle wannan annabin gaske na yi imani da shi shi kuma wancan ayan wallahu galibun ala amrihi tun muna yara aka gaya mana a ko yau malam kabiru ya tuna tun muna yara aka gaya mana ga malam kabiru a makaranta za a rika wurin dinta wallahu galibun ala amrihi wallahu galibun ala amrihi Allah ya baka rin tayi akan majiyanka in kana yin ta majiyanka sai dai su kalle ka su kyale ka muna faɗan wannan ne saboda zai yi kai da wuya karatun ka ya kawo wurin yanzu zai yi sai da shekara biyu shekara uku sannan karatun ka ya kawo kai darajar zuwa wannan karatun da kai dan waye tambaya tun da tun kaje kaje wallahi kai Allahu galibun ala amri Allah zai baka rinjaye akan bakin ka sai dai su kalle ka tsali ka wallahu la yaqulu min an kariya ne shi ma fasina ce kai sai sai da mutane su zama hajjinka a wani ma ya zai ce maka kai yaya je wanda kake yi ne mun kafa mun kafa jifar da kai har yanzu ka mai dariya ta Allah nake dogara ne ba wani ba Allah ya kare mu Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu Hausawa sun ce in kana da kyau ka kara da wanka to da ka duk addu'o'in da kake kakkare na kowace irin karamin addu'a addu'o'in da kaji a wannan na samun kuɗi ne kai wannan na kariya ne kai a dakin nata baka san wanne ne za ta fi hawa kanka ba ko baka san wanne ne ai kamar magani ko wani pensic ne ke mai magani wani daga ne ke mai magani wani panadol extra ne ke mai magani kowa da irin abin da ya ja zai aiki a kan shi da ya ja da ya ja wani abu ya ce yana neman wai wai akwai wani malami da ya ba shi wani addu'a addu'a ita ce kaza in yayi yana ganin buɗi shine ya zo yana son da Allah a ba shi wata addu'a ta buɗi kace a ga addu'a da idan kai kana ganin buɗi ka zo ka ce a baka wani addu'a sai ka fito da wancan malam shikenan tun har ya yarda in yayi in ya fita shagon shi ko yana ganin buɗi to din da zai tsaya yana kuma wani kama kame kawai dai ka ci gaba da addu'a da in kai kana ganin buɗin wani shi kenan a cikin ta wannan Allah ya fi mana bismillah wala gado to shi ke eh gobe karatun bidiyo sai mai ansa menene amma ya kamata sai ka bana mutum ne ya mutu ya bar wadawa dawa kawai shi ke da tambayin bai da namiji haka ne su wayannan matan guda biyu ya ta gani ya su wayannan sauran yan uwan shi maza sun zama asibai ne abin akwai abin da ake kiran shi da turanci residuary ka gane wannan yadda rabon gane yake ba sai mun kai gobe da yadda Allah yadda rabon gane yake za a kasa kashi takwas za a ba mata wannan matan guda biyu za su je su raba wannan kashi takwas to rana yanzu saura kashi bakwai wannan kashi bakwai din za a raba shi biyu wayannan yaran mata nashi guda biyu su za a ba rabi ka gane wannan idan aka ba su rabi sauran abin da ya rage shi ne za a raba wayannan sauran yan wannan shi sauran wayannan matan guda biyu ba za su yi cinye dukiyar nan nashi ba an gane shi ne abin da ya faru a wannan rabin gado wallahu ta'ala ala lalle suna da gado wallahu ta'ala ala an ce lokaci ya riga ya karatu ba to bisa to yi dai tambayar kan nan mutum ma gobe a rawana ba suratul kafi duk wanda yake karanta suratul kafi Allah subhanahu wataala zai kare shi daga cutarwan dajjal wanda manzon Allah ya faɗa cewa idan kasan duniya ya zo dajjal zai fito ko to Allah zai kare ka falla na farko kenan sannan yana daga cikin falla na farko na biyu Allah subhanahu wataala ba zai raba ka da imanin ka ba in kana karanta suratul kafi falla na uku shine Allah subhanahu wataala zai sanya haske tsakaninka da wannan daga wannan juma'an zuwa wannan juma'a to a ƙara bin malamai za a ƙara samun wasu kamar wani ta bismillah mu kwalliyar mata na gane mata masu sa sarka a kafa dan wani yana tambaya akan wannan kwalin yaya mahanganta a cikin addinin musulunci to abin da musulunci ya ce kwalliya ana yin kwalliya ne ke mace wala yi budina sunnata hunna illa ma zahara minha kada mata su bayyana kwalliyansu wanda ba mijinsu zai gani saboda haka idan a ɗakin ka ne matar ka ta sa maka sarka a gaba shi kenan amma in za ka fito titi da tafiya har wani ya iya ganin wannan kwalliyar musulunci ya ce bai halatta ba har ma ya faɗa a cikin suratul nur wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihin kada su rika tafiya har ma a rika jin karan takalmin ko karan abin da ke cikin musulunci bai rahama sannan bugu da kare kuma wannan sarkan da kake gani yanzu ake sawa ta canza salo yanzu ya tashi daga kwalliya ya koma wani alama ne na mutanen banza saboda haka da ni da kai karmi ya ja kannuwar mu ko yar mu ko tsayar mu sa don kare mutunci ko da ba ita yar mutum yar banzan wani amma abin da mutanen gari za su faɗi fassara take an gane wannan Allah ya ce mana kai dan uwa bari na ƙara gaya maka kaga wannan hujin hancin ko shi in kana da kannuwa ko ya ko ɗa kakai da ce domin yanzu yana daga cikin abin da ake kallo cewa masu wannan hujin hancin su ma wai mutanen banza ne to kaga mu mutum yawancin mutanen ba suna kallon shi a matsayin kwalliya ne kenan ce za ki yi shi a matsayin kwalliya kin zo kina tafiya a titi wai na kallon shi a matsayin mutum ya banza karka manta kuma musulunci ya ce man tashabbaha bi qaumin wannan duk wanda yake kamanceceniya da wasu mutane to ya zama to yana cikin kenan in da kin yi saboda Allah ne kin yi saboda kwalliya ne to yanzu kin ji a ya sake wa kwalliya wasu matan banza na amfani da shi a matsayin yan matugo saboda haka ke sai ki daina san ma ke dace me yasa saboda ka kare mutuncinka da mutuncin yarinyanka ko kannuwar ka ko yayanka domin akwai wanda ya faɗa ce in dai har yarinya ta taɓa tawo taɓa inda hancinta ba zai taɓa aurenta ba har abada kenan abin ya fara wuce inda muke tunani ma ke so da ka mu ne maza za mu tsaya mu ƙara gyara gidan mu gobe da shi Allah ya shi mana Allah ya shi mana kai ɗan gidan malami babanka malami tambaya gida za mu addu'a ba wai mun ji bane saboda lokaci ya riga yayi kuma mun rike mutane da yawa ga wasu bayan nan anguwan bane اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وبارك وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم برحمتك الواسعه امنا وقنا شر ما اهمنا وغمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب بالفيق وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله